da zabar da kuma shi ma Eh.
da zamu na kuma wanda suke ce mai kafis to ta bismillahir rahmanir rahim darasi na 33 alfallahu manomi wal lift da radish to ni ba su sunan shi da Hausa ba amma nan alhamdulillah yanzu nan ina wannan kauyen nan Mm-mm. ta nan bajan basa gurin da ake shuke-shuke fadamin nan gurin mai fadama da ake shuke-shuke a'a ba dogara ba gaban basawa unkuyi to an yanzu ana shuka shi mm reddish tanip tanning tanip dan tura ha gani zaka zaka gan shi a lift za ka gan shi kaman albasa za ka gan shi kaman kaman dangin su dankali ne yana eh to ni ban taba cin shi ba dai amma da kaman dangi jajawa za ka gan shi kaman an sa manja abin da suke ce mishi a yana da yaji yaji bitul suke ce mishi eh bitul suke ce mishi za ka ji kamar albasa haka in ka s- ai amma dangin ka dangin kamar su dankali yake haka yake ina taba siyowa a nan koyi ehem za ka gan shi reddish to shine a lift aka yanka ciki za ka jajaye da sun jaja ce na ƙara jini sun ce na ƙara jini tabbas bitul suke ce mishi sosai na'am ya ka da suka eh suna akwai ma da akan ce mai shurai da shi ma ka gano shi ko na taba sayi so ɗaya gaskiya to yau to ka gan shi ne kamun gwaza mu gani tabbas a wannan eh shine shine insha Allah shine kala kala kala-kala ne ya wannan ma in ka lura ai ga ga ga haka ne shi ne a lift
akwai daji an da kake ko ba ka ba ka ka gama ga wani ga gama ga wani nau'i na ka gani ko ina mai green grocer din nan na wajen hanyar jari a dai za gan shi a wajen su ka ga wani nau'i ko suna sayarwa sosai
ka ga yanzu da ba a noman shi ana amma yanzu ga shi ana noman shi a nan zaria sosai kuwa yamallu shine kusawa alƙarya shine alƙarya mu da muka ce ko birni kenan eh tashji'un shine karfafawa mushajji'un supporters kenan jashi'un ay qabihun mumuna yujzilu yana ninkawa ko kuma gwababawa akan ce shukurin jazilan ko alaha shine ya nace alaha ya nace anfaka ya ciyar al'afaratu to yakan zo zo da ma'anan fifiko yakan zo da ma'anan alama kana li fallahin fakirin haqlun sagirin wani manomi matalauci yana da gona sagirin dan karami ya zara'u fihi lift yana shuka wannan liftin a ciki wa kana zalika al-fallah mujtahidan wannan manomin mai kokari ne la yamallu min al-amali bi kosawa wajen aiki fi khidmati ardihi wajen yin makasarsa kasarsa hidima ya kosa ya je ba dadi ya bari a abe hatta ata bi hatta ata zar'uhu har sai da shukansa da yayi ta samar da bihasilin da sakamako jayidan mai kyau yunasibu amalahu wanda ya dace da aikinsa waje da min bainihi laftatan kabiratan sai ya sami wani laft babba liftatan kabiratan wannan dan a to me za a ce mishi dan ice kenan za a ce mishi komi ne kaman dai kaman dai mun dai gane shi dai kaman wani za a gan shi kaman karas amma ya fi karas girma wani za a gan shi na da haske wani za a gan shi ja to sai ta samar da wannan dan dan tsiran mai girma lam yara mithlaha min qablu bai taba ganin irin ta ba wajen girma fa fakkara fi an yuhdiha li hakimil qarya sai tunanin ya kyautar da ita ga shugaban wannan ƙarya din falamma qaddamaha ilaihi bayan ya gabatar da kyautar na zuwa gare shi kabila sai ya karba masruran halin zantonsa mai farin ciki min ijtihadihi na kokarin him kokarin da himma wannan manomi kun ga ba wai yayi murna kyautar bane a'a himman manomin ne shi yasa da ya gani shine ya farin ciki wa kafa'ahu bi juna bi juna bi junayhin sai ya bashi junayhi guda biyu kudi ne na misra tashji'an lahu yana mai karfafa shi wajen wannan aiki na shi ya ci gaba da yin aikin ya bashi junai guda biyu fasami a zalika falahun ganiyun sai wani mawadaci wani manomin mawadaci sai ya ji labari jashi'un shi kuma wannan mugu filkarya wanda yake cikin wannan alkaryar nafsi ita dai kanta fa hasadar fakiri sai ya yi ma wannan matalaucin hasada alama na lahu min al'ata na irin abin da ya sama na kyauta wa kalafi nafsi sai ce ga zuciyarsa idan kaddamta ilil hakimi ahsana ni'aji idan na dauki dan karamin dan muraki na na kaima shi wannan shugaban gari wala budda an yujzila li al'ata alaiha na tabbatar zai ninnin kamun kyauta akai fa arbaha sai in ci riba akthar min thamaniha fiye da kudinta adha'afan ninki ninki ninki ko kuma ninki ba ninki faja abi hailal hakim sai kama wannan shugaban na wani alkarya wara jaminu an yaka bal hadiya sai ya fatan ya karbo wannan kyautan fa bal hakim sai shugaban ya ki karban kyautan aba ya aba masdarin sa shine iba'an aba ya aba iba'an lamma lima ya alamu fi rajuli min al atharati kaga nuna fifiko kenan anan saboda abinda wannan ya sani daga wannan mutumin na nuna fifiko wato ma'ana ya nuna matsayinsa ya fi na wancan wata mai da kwaɗayi fa'alaha alaihi rajul sai mutumin ya nace sai sarkin ya karba wara jamin ba ne kabalaha sai ya fatan ya karba faƙalar hakim sai hakim din ya ce ma dumta tulihu alayya bi qabuli hadiyatika to tunda dai ka da ka da wumuntu kana naciya in karba kyautanka fa ana aqbaluha to zan karbe ta ala an udiyaka shay'an ni kuma bisa ga sharadin ni kuma zan baka wani abu anfaqtu fihi dhifa thamani na ajitika anfaq anfaqtu haka ne ko wanda zan ciyar da shi fihi a kansa watan zan baka dhifa thamani na ajitika abin da ya ninka kudin dan marakinka fa abraqat aynar rajuli haba sai idan wannan mutumin sai ta haske farahan kun ga ra'un kaka daure farahan farihtu farahan ne farahan ba farhan ba saboda yana ne ittirab ne to masdarin sa zai zo mutaharrikul wasat ne sai ya farin ciki bi hadal kalamin latif da irin wannan magana mai kyau mai taushi wa dhanna annal hadiyata sai zaton cewa wannan kyautan tu'awuduhu akthar mimma anfaka zata zama zata musanya masa fiye da abin da ya kashe wajen kiwon wannan dan marakin thumma ahadahu al-hakimul lift sai wannan sarkin sai je ya dauko wannan lift din dan tsiro din da aka bashi sai ya zo ya ba wannan mai kudin wannan manomin mai kudi sai ba shi ce to ni ma ga na kyautan ban galaba farahuhu tarhan ai hasanan tarah shine farin bakin ciki sai farin cikin sai koma ya juye zama bakin ciki wa kaza ha sai ya dauke ta wani sarfe ta fi nadima yana mai da dama ala khasarati na ajatihi wajen hasaran na aja nasa to kaga kenan ba a san kai ma wani hasada darasi na 38 ba 34 al haramu pyramid kenan jami'in harami haram wannan gini da mutanen misir suke a kan makabarta su gini mai tsawo wanda yake ya yi kama da dalan kano gamidon to lafisin gamidon kan zo da manona daban-daban za mu gan shi a cikin abin nan al'adidi mai yawa ayatun alama itkan shi ne tsantsini al'abinetu jami'in bina gine-gine yubuli yana tsofewa daga baliya abla hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla mujassas shine abin da aka shafe shi aka filiste shi da siminti ko kuma wani sinadari kamar siminti amlasu mai taushi mai santsi shine amlas wannan ka taba shi zaka ji yana santsi iqama shine zama ya taqidu yana kudurtawa kanal misriyul qudama misrawa magabata sun kasance am harafil ahlil ard sune mafi ƙwarewan mutanen da ke bayan ƙasa fi sana'atin fi sana'atin cikin sana'o'in su wa malim da ayyukan su hatta inna kathiran minha hasai ta gaba mai masu yawa daga cikin su la tazalu tariqa amalihi sirran hanyar sana'ansa bata gushe ba a boye take watan daga cikin su akwai waɗanda ba ma zaka rasa zaka san me sana'an shi ba gamidan wanda ke boyayye ne ila al'an har yanzu wa min zalika al-ahramul kathira daga cikin su akwai sana'an samar da irin waɗannan haramin haramuman masu yawa allati banauha wanda wacce suka gina ta fi kathirin minal min minal jihati a jihohi da yawa daga cikin jihohin su fa innaha ayatun lalle alama ce fi itikani sin'a sin'a da kasra fi itikani sin'a ko kuma sana'adin yayi wa allamnahu sana'ata labusin ko wajen an tsaini cikin sana'arsu wa fi dhakhama da kuma girmanta wa hammu hadhil abniya kai mafi muhimmanci daga cikin waɗannan gine-gine da suke yi a haramul jiza akwai haram na yankin jiza a talata guda uku na al'adha masu girma bana aka bar ha almaliku khufu sarki khufu shine gina mafi yawancinsu منذ أكثر من خمسة آلاف سنة فيدا شكروا دبو دبو بيار دسكوتي وهو لم يبله لم يبله مرور هذه الآلاف من السنين shuɗewan waɗannan dubbai na shekaru bai sa ya tsufa ba wa kana mujassasan kuma ya zanto an shafe shi da wani sinadari wa mataliyan an shafe shi har ila yau kuma an shafa mishi wani irin bidihanin wani irin mai amlas misantsi mankushin alaihi suwarin wanda aka yi zana hotuna a kansa wa kitabiyatun da rubuce-rubuce min kitaba cikin rasmiya daga cikin rubutun su rubuce-rubuce irin na hukuma wa sabon fi ikamati hadil ahramil azima dalilin tabbatuwa na waɗannan pyramid ɗin da suka gigina masu girma annahum kanu ya taqiduna annal arwaha su wasu na riyawa cewa wata suna da sakankancewa a cikin zuciyarsu cewa wai lalle rayuka ta'udu za su komo ila ajisamiya zuwa ga jikuninsu jami'in jismu ko yawon kiyama ranar kiyama fakanu ya hafazunan ajisama sai ya zanto suna kiyaye jikuna bi maharatin da ƙwarewa azima mai girma sukan yi imbamin imbamin imbamin shi ne idan mutum ya mutu sai samu wani mai wanda cikinsa akwai wani sinadari sai su shafe shi da shi to naman komin daɗewa ba zai riɓe ba ba zai lalace ba ko kowai kumbura sai ma ya ɗan ƙyafe sai ya ɗan koma kamar yadda ake ƙyafe kifi kamar yadda suke mu cikin fir'auna imbamin to wai su sun ƙudita a cikin zuciyarsu duk lokacin da irin wannan ya faru ai aka samu wani ya mutu to sai su ɗauko in suka shafe shi idan rayuka din kiyama suka taso to sai su shiga cikin jikuninsu wa alaikun salamu rahmatullah malam highly welcome and honorably welcome also na'am na'am ina muke ne نعم ويضعونها في هذه الأماكن sai su ije gawawakin a waɗannan gine-ginen cikin waɗannan gine-ginen musamman sarakuna fa musamman sarakuna da masu galihu cikinsu hatta idan kamatul kiyama har idan kiyama ta zo wajadat kullu ruhin sai kowace rai ta sami jinsin jikinta baƙiyan ina nan tabbatacce fadadkhuluhu sai ta shiga cikin jikin litu'ida ila alhaya wadin su komo cikin rayuwa Allah sarki bayan sun manta minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukra Allah mai iko wal ahjarul lati bunyat minha hadhihi alahram duwatsu al'ahajar jam'in hajar duwatsun da aka gina irin waɗannan gine-ginen haramin kabiratul hajimi gaskiya suna da girma masu girman jiki ne hajimi shine jikin abu suna da girma yanzu bulo da me me me girman wannan tebur din bulo fa kuma sai kai mamaki yadda suka yanka duwatsu suka yi bulo-bulo da shi na farko babu lifta babu lada inda za a hau ko hawa nawa ne da ma sai kai mamaki yadda suka ɗauka suka ɗora ta a sama hai Allah mai iko azimatu thiqali mai mai girman nauyi la yastati'u asharatu rijalin hamla alwahid minha mutane goma ba sa iya daukan bulo daya wa kanu yaqti'unaha sun zanto suna yayyanka ta min jibalil muqattam daga duwa daga dutsen muqattam ne daga duwatsun mu- mu- muqad- ah, muqattam jam'in jabal ko wa yunshi'una hududan sai su samar da wadansu iyakoka minan ramli na rairayi bainal jabali tsakankanin duwatsu wa makanil bina kaji ko kaji lifta din su idan ga dutse nan ga dutse nan suka yi fafata tsakiyarsa sai su ta tara rairayi sa rairayi sa rairayi to shine zai ba su dama su dora su dauka dora a kan shi har sai sun dora shi kan wannan dutse sai su gangaro shi ta wannan ginin wa yuzliqunaha alaihi sai su dora shi su manna shi akan wannan dutse wannan rairayin thumma yarfa'unaha daga nan sai su daga ta bi rawafi'in aliyya rawafi jami'i ne na rafi da waɗansu alola da suke ɗaukan ɗaukaka abubuwa zuwa sama wa yuthabbitunaha fi mawdiha sai su tabbatar da bulo a gurin shi wa fi haramil jizal akbar a wannan haramin na jiza mai girma jumlatu gurafin akwai kuma cikin akwai kuma ɗakuna a ciki malamin mu yake ga mana malam yanzu idan suka gina shi wannan pyramid din idan da waɗansu mutane za su kawo musu hari sai su shige cikin wannan pyramid din su boye kai in ka je ba za ka taɓa ganin ƙofa ko window da aka shiga ko za a fita ba su sun sani na farko kenan sannan kuma ciki akwai rijiyoyi ko rijiya akwai kuma ɗakuna nan sai su ta kwanan su in za ka kewaye su na shekara wallah ba za su fito ba suna ciki suna kuma hayayyafa suna rayuwarsu suna kuma cin abincinsu don suka zuba abinci a ciki su ɓoye kuma ga ruwa to shine sai wani tambaya yaya suke gane damuna da rashin rashin damuna ko ana rani ne yanzu wani yake mai malamin tambaya sai ce suna ganewa ne saboda rafin da suke haka a ƙasa ko rijiya in ruwa ya yi waitu ƙasa ce dan shi sun sa na damina in kuma ta bushe ruwan ya ja ƙasa to sun sa ana rani ne malam sai ka je wannan fa abin zai baka mamaki wata ya aka yi suka samar da gine-ginen nan ma babu technology irin na yanzu kai ko a technology ya akwai amma amma da su ba modern ba shine lalle akwai technology amma it is not well modernized wa hal ba'da zalika haka ne fanzur kaifa alhamallahu zalika alhaywa afwan na koma kuma wani guri akwai waɗansu akwai ɗakuna masu yawa a cikin haram na can jiza mai girma wasu ɗakunan sun fi waɗansu ɗakuna girma wa fi wasu ta hibirin a tsakinsa akwai rijiya a miƙatun mai zurfi yugalu innahu kanu yatakhidunaha mizwala an ce su sukan ɗauke ta mizwala wannan ala da take nuna gudanantuwan iska ta nan da iska fake shiga musu ciki ya arifuna ha bi zaman da ita ta hanyar ta ne suke gane yanayin zamani yanayin shekara an shigo watan ruwa ko kuma watan ruwa bane an shigo lokacin sanyi ko zafi darasi na gaba shine darasi na 35 jama'atul fi'ran asalin fi'ran ne to sai aka yi ibdalin alhamza aka mai shi ya'un aka ce jama'atul fi'ran jama'a ta beraye yaqudu shine yana ji yana yana yin jagora daga kada yaqudu ad-darir makaho al-ajam shine ajam kurma wanda bai iya magana yu'awinu ayu sa'iru yana taimaka almauna taim shine taimako yumsi ina yin yammaci kana rajulun mashiyan fi hakalin wani mutum ya kasance yana tafiya cikin wata gona fi lailatin muqmira a cikin wani dare mai farin wata hasken farin wata shine muqmira yumatti'u nafsahu bi jamalil dabi'a yana jiyar da kansa da kyan dabi'a fi zalikal waqt a wannan lokacin alhadi mai shiritarwa alhadi shiritacce ko kuma natsatse allazi imtazaja fihi bayadu daw'il qamari wanda a cikin sa hasken wata ya cakudu bi khudratiz zar da kore na tsirrai fara'a jama'ata min alfilan sai ga jama'an bera watan tawagan bera sa'ira fi dariqi dariqin wahida suna tafiya a hanya daya kaga na an yi ta'anisin dariq ko shi yasa aka ce wahida da ta'un fata'ajjaba min zalikal manzar sai mamakin wannan yanayin annadirul misal wanda yana da karancin samun misalin sa wo kafa yanzuru ilaiha min bodin sai ya tsaya yana kallon su ta nesa fa shahada fi wasatil jam'i a tsakiyan sai ya ga fa'aratan wata bira kabiratan katuwa amma kuma amya makauniya qabidatun ala tarfi udin tana rike da wani ice ya bi busasshe bi asnani hada hakorinta wa bi janibiha a gefenta kuma fa'aratun ukra akwai wata beran daban sagira karama laha ainani tana da har har idanu guda biyu barrakata ne masu haske wa kad amsakatil uda ta hakika ta rike wannan icen min tarfi hithani daga gefen sa na biyu litaqudi tilkal fa'ara domin ta jawo cannan biran al'ajuz tsohuwa ad-darir makauniya ila haythu yatawajjahu al-jam'u inda wannan tawaga suke suke fuskanta fanzur kaifa alhamallahu dhalika alhayawan alajam ka dubi yanda Allah ya cusa ilimi ga wannan dabba wanda bai magana wa allamahu an yu'awina alqawiyyu minhu adh-dha'if ya sanar da shi yanda mai karfi zai taimaka ma mara karfi wa hal ba'da dhalika haka ne ko to shin bayan haka yaya zai yi a ce ya kaudul insanul aqil mutum mai hankali ya zauna an maddi yadil ma'una wal musa'ada na rashin miƙa hannun agaji da taimako ila zawul hajati ga mabukata a ce mutum ba zai taimaka ba min bani jinsi daga cikin 'ya'yan jinsinsa kalla faufo ba zai yi ba fa inna qawiyal yawm yau za ga mai karfi labudda an yi fa inna qawiyal yawm mai karfin yau labudda an yumsi da'ifan gadan gobe zai zama mai rauni dole eh mai kuɗi wata rana za a wayi gari ba shi da kuɗi wa mata awana almar'ul qawiyyu akhaku ad-da'if sannan kuma duk lokacin da mutum mai karfi ya taimaka ma dan uwansa ad-da'if mai rauni waje da mu'inan to shi ma zai samu mai taimako idza nazala bihi ad-du'f ko da'af duk lokacin da rauni ya sauka ya sauka masa wallahi wallahu fi auni al-abdi to ka sani ya kai dan uwa Allah fana cikin halin taimakon bawa ma'ana Allah zai taimaka ma bawansa ma damal abdu fi auni akhihi mutukan wannan bawa din shi mana cikin hidima da taimakon ɗan uwansa